ولكن المتقين ونادي المتقين والكافرين سلام على السيد عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد الحمد لله يومنا جمعة biyar ko shidda ga watan shaban jira ta 1442 wanda ya daidai ga 19 ga wata na uku miladiya 2021 inda za mu ci gaba da karatun littafin a shifa bi tarihi hukun mustapha sallallahu alaihi wasallam wanda muka saba gudanarwa a wannan zawiya tamu zawiyar shekhu mu shekhu malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a yau za mu tashi harka ta 66 eh fasali na takwas kenan cikin babi na hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثامن فصلي نا تقص التحدي والتعجيز ba mun ce ba na muna cikin dai mu'jizoji ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna cikin mu'jiza wadda take ce babban mu'jiza cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani to ana fadin ana bayani bisa nau'o'in mu'jizoji wanda alqur'ani ya kumsa ne in ba a manta ba satin da ya huce ko mita tv ko uku muna bayani bisa kan ajimulce shi malam ya ga wa'annan mu'ujizoji na alkurani za iya za su iya za iya kasa su kaso hudu wato duka sun tattaru cikin kaso hudu to yau za a yi bayani bisa kan menene ma abin da ake ce ma at-tahaddi shine kamar da muke wadi kullun kalubale at-tahaddi shi alkurani ya zo da tahaddi cikin ayoyinsa a tahaddi kamar to wannan dai daga Allah yake wanda yace ba daga Allah yake ba ya zo da kaza wa ta'jiz da gajiyarwa gajiyarwa shi gajiyar wannan cikin Qur'ani zai sarraha ya ce ba wanda zai iya yin kaza kuma abin ya zama ya tabbata haka kamar suna kusa da da da tahaddikin hadhihi alwujuh alarba'atu min ijazi min ijazi bayyinatun la nizaa fiha wala mriya yace wannan huskokin da magani guda hudu min ijazi yana cikin ijazi na alqur'ani bayyinatun wanda suke bayyanannu ne la nizaa fiha babu jayayya cikin ta wala miryata kun babu kokonto wato huskokin guda hudu da magani tun daga abin da ya shahi irin ijazi na alkurani balaga ta alkurani da takaita magana kuma ta kunshi manoni da dama da kuma usulubi tsarin magana na alkurani da bayani bisa abin da shahi gaibu abin da yake yake fakuwa da kuma bayani bisa al'ummatai wanda suka gabata to duka wannan yace wannan lalle mu'jiza lalle wannan ijazi ne mu'jiza ne ba wanda ya isa wannan ba wanda ya isa wannan ba annabi ba ba wanda ya zo da wannan labarurkan in ba annabi ba kuma wannan maganan lalle ba maganan dan adam bane kamar da kamar da gabata cikin wannan babu jayayya kuma babu kokonto wa min alwujuh albayyinati fi ijazihi min ghairi hadhihi alwujuh yana da cikin huskoki wanda suke na ijazi ne wanda suke bayyanannu amma wanda ba wa'annan guda hudun ba ayun waradat bi ta'jiz qaumin fi qadaya sune wa'an ayoyi da suka zo suna masu gajiyar da kasa nuna kasawa ga wansu mutane cikin wa'ansu lamarraka wannan ayoyin wa ilamihin kuma annahum la yaf'alunaha kuma ayoyin wa'annan na alqur'ani suka zo suna baya wannan mutanen labarin cewa la yaf'alunaha ba su iya aikata su a wansu wannan abubuwan da suka qur'ani yace ba ku iyawa yazo ya ce musu ba ku iya kaza kuma su abin ya tabbata haka fama fa'alu ba su aikata ba wala qadaru ala zalika ba samu iko akan wannan ba ka qaulihi lil yahud kamar yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ce mai huda qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allahi khalisan min dunasi fatamannu al-mauta in kuntum sadiqin su yahudawa su ne suke cewa wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara ai ba wanda zai shiga aljanna daga ba yahude sai ba nasari kawai su suna cewa ba ba mu shiga aljanna tun can qur'ani na cewa qul hatu burhanakum kuntum sadiqin inda ba ƙarya ce kuke wata ka huje ku cewa wai ba wanda zai shiga aljanna su ku to in aljanna ta ku ce in ku kunta shine qur'ani ne wanda cikin wannan ayake cewa qul in kanat lakum darul akhiratu in har lalle gida na karshe shine aljanna ya tabbata naku ne inda Allah wanda ke a wurin Allah khalisan qul in kanat qul in kanat lakum darul akhiratu inda Allah khalisan min dunin nasi in gidan lahira aljanna nan ta kasance ta ku ce ta ku kadai min dunin nasi ba kuma bayan mutane in dai ta ku ce to ai sai ku yi shauki shaukin gamuwa da ita tunda lahira zai ta yi duniya to inda kun kun kun mutu aljanna za ku to ku yi shaukin da Allah fatamannu mota in kuntum sadiqin ku yi gurin ku mutu in dai har da gaskiya kuke in dai da gaskiya to qur'ani yace wallan yatamannahu abadan bima qaddamat aidi wannan dalilin da annayen su suka aikata na aikin asha har abada ba sun yi gurin su mutu ba kai yace ma wala tajidanna ahrasan nasi alaha zaka san su sune mafi kwadayin mutane akan rayuwar duniya ko ma wace irin rayuwar duniya ne yace mata ala hayatin ya mutanki kowace irin rayuwar duniya ce abinda bai komi bai kai komi mana duniya zaka samu su ne mafi tsananin riko da shi tsananin kwaɗai sun yi kowa masar rayuwar duniya wallan ya tamannu abu ne maka da masiri basin wannan kwaran ya ce musu basin basin taɓa guri ba shi guri sai ko da daidai rana guda su ce to mutuwar ta zo ko da da wasa Allah ya ce basin haka ba kala abu isa az-zajjaj abu isa az-zajjaj yace wannan yana cikin manya-manyan malama na luga musamman da nahau duka malaman dannan malama ne sun kowane fanni ka ɗauka sun san shi sun yi zuri a cikin shi to amma akan samu mutum ya yi ƙwarewa a wani fanni to wannan yana cikin wanda suka yi ƙwarewa a cikin fannin abin da shahi lugar larabci musamman nahau ya yi karatu wajen wansu da ake ce ma wani malami da ake ce mai alamubarrit da kuma ta'alaba to su ko sanannu ne a cikin wannan fage na sanin iya luga larabci shi al-mubarrid kin nan ya kasance shi wannan azwaja ya yayi wafati hijira tana da 300 da da goma wa wani suka ce da goma sha daya wata ruwa aka ce da goma sha hudu ya rayu kusan shekara 80 to tun farkon rayuwar shi tun da ƙwarciyar shi ya fara wani aiki ne aikin sana'a sana'a zujaji yake a zujaji kawarwara mudibayya abin da shafi mudibi ce mishi kamar bitir ne na wani mudibi daban mudibi sai zama irin wannan wanda ake duba kai a ciki akwai kuma wancan kuma bitir abin da shahi me ake cewa da hausa gilasa yawwa gilasa ma da tun musulun da aka yi wa yawanci gilasa ina hausa nigeria ce ko to yana aikin aikin gilas farkon rayuwar shi to shi yake mai azujaj to sai yake mai azajaj to wannan suna bishi kuma daga baya ya shiga karatu sosai a yake lokacin da yake almajirci wajen wannan malam malamin almubarrid in aka taru malamin da sai an taru almajir sun hadu sai a shiga a hida malam to mutane wasu almajir sun hadu malamin ya kan sai lokacin nan an yi wani lokaci sai ce to eh in kana fikum zajjaj naji in kun taru ga nan zan huta amma in akwai zajjaj a cikin ku wa in lam yakun fikum zajjaj in lam yakun fikum zajjaj falyansarifu to in zajjaj in azajjaj bai na to kawai su juya ko ya tashi ran nan sai ka shi ko sai a zo hada musu kuma sai su in dai baya na shi zajjaj kin nan sai ran nan wani ya zo da aka ce da musu haka sai ya sai ya zama shi kowa ya tafi zuwa tan babu kowa ta shi kadai sai hada ma mai neman izinin ce je ka ce ma mana akwai usman yana nan lam yansarif a ce usman yana nan bai juya ba usman sunan shi sai ce to ka je ka ce mai da aka da malam malam sai ce to ka je kullahu usman idza kana nakiratan yansarif falyansarif rashidan wa nanu la na'rifu falyansarif rashidan yace ai usman in na kira ne yana iya juyawa saboda haka ya juya matan cikin arziki ma'ana wani kafin ma'ana kalma tana da akwai ma'anata a luga kamar in sarrafa juyawa ya juya amma abin da shahi nahu kuma daukan shi sarf kalima wa akwai wadda take kalima da ake cewa mamnu min sarf in kalima ta kasance cikin wasu an suma aune ne to ba ta ya ta dauki wasali kasa kun ba ta ya ta dauki tanwini waduwa in jigar dawa ko wasali biyu sama ko wasali biyu kasa ko ko ruwa'i guda biyu to wannan shine ake cewa sarf to akwai suna kamar Usman shi yana cikin irin sunayen da ba sa juyawa to shine al-arashi sai a ce a halishan nahu sai a ce ba sa juyawa saboda ba sa dokan ba ta a ce ba ta ba kashi an ce usmanan ko usmanin ko usmanun kun ba a cewa usmani sai usmana ra'aytu usmana marartu bi marartu bi usmana ja usmanu to sai ya ce mai dai shi malamin nawa ne wai ya kamar ya so ya ce mai shi wannan ba mai juyawa bane sai shi sunan shi usman baya juyawa kenan baya juya kace mutane su juya sai gida shi baya juya ta wasu nashi Usman bai cikin masu dokan wannan harkokin to ya gano shi zai ce to ai Usman wanda aka sani saboda shi ma'arifa ne a kalimatu Usman akwai kowace kalma akwai abin da ake hana ta ta juya wata Usman yana cikin abin da ake hana ta lil alamiya saboda ya zama alami ya san ya zama suna ne akan wani yace to in na kira ne ba san ko sunan waye ba to na yana juyawa saboda haka kawai ka juya ka tai sai cikin arziki to wannan wannan abu isakin sajjaj kenan eh shine wafati a nace 310 ah shike cewa hazil aya dan yayi yana da sani sosai yayi abin da ake cewa irabul qur'an yayi littafi guda wanda irabin alqur'ani baki daya ko ce kalima yace ga matsayinta a nahwu yana cikin ayyukan shi yayi littafi da dama ma amma wannan yana cikin mafi shara هذه الآية شيء أبو إسحاق الزجاجة في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة cikin wannan aya yace akwai mafi girman hujja da kuma mafi bayyanan dalili a amsa ingancin manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya yace cikin take akwai mafi ta kunshi mafi girman hujja da kuma mafi bayyanan dalili akan ingancin manzanci wato tabbas kenan wannan manzanci wannan abin yana nuna cewa lalle wannan abu ne daga Allah li'annahu yace saboda shi yanda lamarin da sha'anin qala lahum fatamannu mota ai qur'ani ce masa yato fatamannu mota ku yi gurin mutuwa wa alamahum annahum lan yatamannahu abadan ya sanar da su cewa ba su iya su yi gurin mutuwan nan har abada falam ya tamanna wahidu minhum daidai da mutum ɗaya daga cikin su bai taba gurin ya mutum ba Qur'ani ya ce musu ba su ba su iya shi shi gurin mutuwa to kuma abin ya zama mutum ɗaya bai taba yi ba wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo daga annabi tsaya da mutum Allah tabbata a gare shi yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwa ta rayuwa take ga hannunsa ake cewa tana take ga wato yake rike da rayuwata la yaquluha rajulun minhum illa ghussa bi riqihi ba wani mutum daya da zai hidin wannan magana yace kamar yace to mutuwar ta zo illa ghussa bi riqihi sai an sarkar da shi da miyan bakin shi a ce kamar ana ta miyau ya sarke ko ko wani abu ya sarke bakin shi ma'ana sai an hallaka shi da miyan bakin shi ba da wani abu ba da wani zai karamba ne ce to daga cikin su ce to yau mutuwa ta zo mana to da ya mutu take yani yana nin da wannan magana ya mutu makana zai mutu a wurin da yake take fasarafahum Allahu an tamanni sai Allah ya juya su ya juyar da su daga gurin mutuwa wajazza'ahum yasa suka yasa musu katsawa da yuzhira sidqa rasuli wasu hati ma ruhiya ilaihi dan ya bayyana gaskiyan manzansa da kuma inganta abin da ya wahayi zuwa gare shi islam ya tamanna wa ahadun minhum domin ba wani mutum ɗaya da ya taba gurin mutuwan daga cikin su wa kanu ala takzibi arasa dauka daro su ko sun kasance a absa ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi kwadai akan wannan da sun samu dama sun samu inda sun samu iko su masu neman da samu ta kawa su samu ta dama inda su ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka nan to ga dama ta samu an ce a'a ku in dai kuka ce wannan in dai gidan lahira aljanna ta ku ce safa ta wannan wata ku yi gurin mutuwa in kuntum sadiqin ku yi gurin mutuwa to ba su taba yi qur'ani yace ban ta ce ko walan yatamannu har abada ba sun yi gurin nashi ba kawai kaga inda sun yi gurin an samu mutum guda ɗaya yi da sai a ce an kare sun kare ta annabi sallallahu alaihi wasallam to suka kasa duk cewa suna neman wata hanya da su kare ta baki sallallahu alaihi wasallam walakin wa kanu ala takzib ahraf law qadaru walakin walakin Allah walakin Allah yaf'alu ma yuri sai dai Allah madaukakin sarki yaf'alu ma yuri yana aikata abin da ya so fa zaharat bizalika mu'jizatuhu sai mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana bizalika da wannan wa banat hujjatuhu kuma hujjata ita ma ta bayyana qala abu muhammad al-asili shi ma wani da ake cewa abu muhammad al-asili a cikin wanda suka masu ilimi masu ilimi tarin yawa mutumin maghrib ne a asila wajen nasu yayi wati amma a Cordoba Andalus shi kuwa hijira ta tana ɗari uku da tisin da biyu shi ko ya zo ne ya zo duniya hijira tana da ɗari uku da ishirin da hudu shi wannan muhammad al-asili abu muhammad abdullahi sunan shi al-asili yana cewa min ajabi amrihim annahu la yujadu minhum jama'atun wala wahidun minhum wala wahidun min yawmi amara Allah bi zalika nabiyahu yuqdimu alayhi min ajabi amri yana daga cikin mamakin lamarinsu annahu cewa shi la yushadu minhum jama'atun ba taba samu wa'ansu jama'a ba tarin mutane wala wala wahidun koko mutum guda min yawmi amara Allahu bizalika nabiyu tun radda Allah ya umarci annabinsa da wannan yuqdimu alayhi zai gabato akan wannan mana yazo ya ce bari in jarraba bari in hadi haka wala yujibu ilayhi kuma ba wanda ke amsa mai kawai in wa hadha mawjudun mushahadun liman arada an yamtahilahu minhu ba wanda ya amsa mai kisa kamar ba rasu yake ba shikenan ba mai amsa yace kuma wannan wannan wannan irin wannan abun wannan tahadin cewa in aka ce musu in gaskiya kuke Qur'ani ya ce ba kun iya cewa mutuwa ta zo ba yace wa hadha mawjudun wannan abin ne da ke samamme mushahadun abin da ake iya gani ne liman arada an yamtahina hu minhu duk wanda yake so ya jarraba shi akan su duk wanda yake so ya ga wani bai yahude sai a to ku yahuda da mun wani wuri ma kun ce ku yayan Allah ne ah kun ce ku aljanna ta ku ce ku ne kuke aljanna to ai da Allah mutum ka ce to Allah ya kawo mutuwa mu gani ka gani har yanzu ba su iya yi ba wanda zai ba bai hunzu zai amsa mun wa kazalika ayatul mubahala wannan kenan wa kuma yace haka nan aya ta mubahala min hazal ma'ana tana cikin wannan ma'anai haisu wa fada alaihi asaqifatu najrana ta inda wayannan manyan malaman kristoci na garin najrana suka zo mu aiki sallallahu alaihi wasallam wa aba wa abawu wannan wani wannan muskan naga ba ibn tashi daidai wa wa abawu ne wa abawu islam sai suka ki karban musulunci suka ki musulunci fa anzalallahu ta'ala alaihi ayatul mubahala sai Allah ya sabkar da aya ta mubahala akan annabi sallallahu alaihi wasallam a wato su da suka zo suna yi ma jayya suna yi ma annabi sallallahu alaihi jayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu annabi sannan ku da kuke kiristoci bayan su sun baddala abubuwa ya ce shi ba dan Allah bane ba Allah bane ba dan Allah bane Qur'ani yace inna matala Isa inda Allah kama matali Adam khalaqahu min turabin thumma qala kun fayakun ai misali annabi Isa kamar misali annabi Adam ne shi Allah yake daga turbaya da ƙasa Allah ya halice shi yace ko ya zama sai ya zama sai ya zama haka shi ma annabi Isa shi kaga wai an ba su misali ma ne da abin da yake ita wahili abin da na annabi Isa ma bai kai shi mamaki ba shi annabi Isa yana da maguwa to shi annabi Adam ba uwa ba uba kawai ƙasa Allah yace ma ta zama ta zama to shine yake ta yake ta shi a shi Qur'ani yake ta faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وسمنا بتهيل فنجعل لعنة الله الكاذبين wanda ya jayayya da kai akan haka in suka ce ba haka ba to ka ce musu ku zo ku zo mu kirawo mu zo da ƴaƴanmu nadu abna'ana mu kira ƴaƴanmu da kuma ku kirawo ƴaƴanku mu kirawo matanmu kuma ku kira naku mata mu zo da kawunanmu kuma ku zo da kawunanku sannan nabtahil wani jalla Allah ta'ala alƙazmi ni kokarin yin adda kan Allah kan tsinuwa ta tabbata akan wanda suke makareta an ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to al'aya ce har zuwa ƙarshen ayat ce wannan faman famtana'u sai suka ki suka ki su zo su amsa wannan goron gayyata na muwahala famta na min ha sai suka biya waradu bi ada'il jizyati sai suka yarda su bada jizya wa zalika wannan kuma annal aqiba azima cewa wanda ake cewa aqib wanda shine babban su qala lahum yace musu kada alimtum annahu nabiyyun kai ku dakata su so su yi mubahalan nan saboda an ce mu aji sallallahu alaihi wasallam ya ya rungumo sayyidina Husaini ya kama hannun sayyidina Hassan esa Fatima radiyallahu anha wa alaihi salam ta tana biye da bayan shi sai na ali mijinta yana biye da bayan ta sun taho yace ga nashi jama'a ga mazan nasu ga matan ga ƴaƴa su ma suna neman su taho wancan kiristoci sai sai babban nasu ce mai kudakata kar alimtum annahu nabiyyun kun sani wallahi cewa shi wa annabi ne wa annahu ma la ana qauman nabiyyun qattu fa baqiya kabiruhum wala sagiruhum kuma cewa babu mutanen da suka taba tsaya su yi wannan mula'ana su yi ne ne ne wannan su yi mubahala da wani annabi a ce wani babba a cikin su ya wanzu bare bare karami mana duk wanda suka sani duk wanda suka saki suka yi wannan da annabi an ta an sa wa tabbata ne an sani to ba su yi saura baki da su karewa zasu a wannan sai sai suka dawo suka ce to sun yarda ba sun karɓi musulunci ba za su ba da jizya jizya suna bada ba kuɗi bane umarana suke bada suna bada ina ga hulla kaya irin kamar riga da wando ko ko abin ga gyabto da mayahi dubu dubu dubu uku ne suke badawa sannan suke bada dir'i silke na yaki su ko talatin in ban mance ba haka suke bada duk shekara duk shekara sai sun tattaro wannan sun bada jizya kamar da wani karo ko lanhu dan asislam na layya wa'annan su sun hito daga wani gari da ake ma Najran tsakanin Makka da Yaman yake an ce marhala kamar marhala bakwai wanda suka san eh wanda suke taye kasa na su suka san marhala kamar zango inda yake wurin kwana kenan daga nan aka tika mu za a ji sai an yi kusan kwana bakwai kenan a yadda zango nan a tashi kuma a yadda zango can haka dai guda bakwai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law bahalu yace da sun yarda sun yi mubala law bahalu la musihu qiradatan wa khanazira walladha darama alaihim alwadi naran kuma yace wasta'sala walasta'salahum Allah walasta'sala walasta'salahum Allah hatta hatta tayri ala ala shajar au kama qala sallallahu alaihi wasallam da sun saki sun yi mubahalan nan annabi sallallahu alaihi wasallam da harko dai da sai Allah ya maida su birrai da aladai inda sun saki sun yi wani wale da sai Allah ya maida su birrai da aladai ba can suke ba za su tafiya garinsu kuma lokacin nan sun tafi in sun kama hanya ya ce wani kwari da ke nan tsakanin makan da wajen wancan garin nasu lafara ma alaihim naran da ya ruru huta a gare su da kawai sai sun nan wurin kama za su yi da huta a wannan kwarin ya ce kuma da Allah ya tumbukar da garin nasu baki daya ba wai mutane yake hatta da tsuntsu wanda yake akan ice da baki daya ba abin da za a yi saura a Najran inda inda sun saki sun yi wani mubahala a rantsi wanda ke da gaskiya wanda bai da gaskiya Allah ne mai shi da annabi kai da annabi annabi yana ja kai kana ja yace to da haka da haka abin zai kasance to sai Allah ya saka wai suka bi wannan magana ta babban nasu suka fata wa misluhu wannan kwatankwacin wannan ne kwatankwacin wannan ne qauluhu fadasa wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdina fatu fatu bi suratin mithli wadu shuhada'akum min dun la in kuntum sadiqin idan Allah Allah Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa in kun kasance cikin kokonto cikin abin da muka sabka a sabawan mu to ku zo da kwatankwacin fatu bi suratin mithli ku zo da kwatankwacin sura daya wadda take irin ta alqur'ani wa dushu adaku min dullahi kuntum sadiqin ku kira ma wanda zasu kama muku su taimaka muku kuma bayan Allah in dai kun kasance masu gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala yace a ila kauli zuwa faɗa Allah barkin sarki fa in lam yafa'al in lam taf'alu in harba ku aikata ba ba ku kawo surar ba guda ɗaya ma wadda ce kama da alqur'ani irin surorin alqur'ani walan taf'alu kun ba kun aikata ku ba kun iya aikata ba ku har abada fa in lam taf'alu فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة wannan su masu irabi suke cewa da aka ce fa in lam taf'alu wannan in ta sharadi ce in har ba ku aikata ba sai wata jumla itiradiya ta zo a tsakiya in aka ce sharadi an ce akwai abin da ake cewa jawabu shart in har ba ku yi kaza ba to abin da zai abu shine jawabi na sharadi shine fattaqun nar allati waqudu an-nasu wal hijara to ku yi tsoron wuta wadda abin da yake ake rura ta da shi shine mutane da duwar wasu tsakiyar wannan sai aka kawo jumla itiradiya wata jumla wadda take mai gittawa kamun a bayar jawabu sai aka ce walan taf'al walan fa lam taf'al walan ba kun iya ku aikatawa walan tafalu ba ku iya daman ba kun iya aikata ba ko har abada to wannan shi ma na cikin tsari na mu'jizoji na ma'ajisar sabon an ce mutum iya ba har abada har abadan kuma ba wanda ya iya ba aka barahun sai ba su labari an mu cewa su layi fa'aluna kama kana ba su iya ba ba su iya su aikatawa kamar yadda ya kasance wa hadhihi al-ayatu wannan ayatu adkhalu fi babil ikhbari an al-ghaib ita ce mafi shiga daga cikin babi na ba da labarin abinda yake gaibu abinda ba a gani abinda ba a san da shi ba kamar yadda muka gani can abinda zai zo bai zo ba gaban na gaibu ne to yayi kamata wannan aya ta yi shiga a cikin wannan babin aka ce wannan aya ana ana san ayoyi da suke ba da labarin abinda zai kasance a gaba aka kawo wannan aya ta yi daidai a wajen ta mai shiga wannan babin walakin sai dai fiha min at-ta'jizi ma fi allati qabla cikin ta akwai gajiyarwa ko sanyawa su kasa kamar yadda ke akwai cikin ayar da take gabanta ta ta mubahala wannan fasalin kenan al-fasl at-tasi fasali ne tara ar-raw'atu fi as-sam'i wal haibatu fi al-qulub wannan zai bayani bisa kan wa'ansu ababe da suke tattare da al-qur'ani shine ar-raw'atu fi as-sam' ar-raw'a tana da ma'anoni kamar haka akwai raw'a wanda ga ra'ayi ne ƙayatarwa akwai wata irin ƙayatarwa ta musamman sannan akwai arrawa kuma kamar daga rawa'u ne tsoro firgita to duka wanda suke tabbata fi sami a cikin ji kawai inda mutum ya ji alkur'ani akwai wanda zai ji alkur'ani ya sa shi ya firgita sosai akwai kuma wanda zai ji wani daɗi sosai saboda abin ya ƙayatar da shi gaya to duka wani cikin rawa sannan wani haibatu da kwai kwarjini kuma fil qulubi a cikin zukata wa min har rawatu yana da jikinta a rawan nan ko kace firgici ko qaye ko qayatarwa allati talhaqu quluba sami'i wanda take riskar da zukata na masu sauraron alqur'ani wa asma'ahum da jin nasu kuma jami'i na sama asma inda sama'i yayin sauraron shi alqur'anin wal haibatu allati ta'tarihim da kuma haiba ita ce kwarjini wadda take bujiro musu inda tilawati yayin karatun shi ne kuwati hali saboda ƙarihin halin alkur'ani wa ina fati khatari da rif'ati azam yake nan da tokakan girmansa waya ala alal mukazzibin bi azam wannan da masu gaskatawa da wanda suke karanta duka tana samun su amma yace waya alal mukazzibin bi azam ta hi girma afsa masu ƙaryatar da shi alkur'ani sun yi abin ya ba su tsoro ya firgitar da su haka hatta kanu yastasqiluna sama'a wa sun kasir suka kasance suna jin nauyin sauraren shi wa yazi wa yaziduhum nufuran kuma yana ƙara musu ma gudu in suka ji shi kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa a cikin suratul isra ne ke cewa ko wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufuran in ka mace ubangijinka a cikin qur'ani wallau sai ga sun ba da baya sun juya suna masu gudu yin suke kawai kama abin ya musu rai kawai abin da ya yi musu rai kawai su gudu su farjan wayawadduna in kaita a huli karahati yin lahu kuma suna kaunar suna neman ya yanki in suna ana karanta musu suna ji suna neman a yi a tsaya haka nan ya yanki haka nan da karahati yin lahu saboda inda suke masa wal ya za kala kala sallallahu alaihi wasallam saboda wannan saboda wannan mani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna alqur'ana sa'abun mustas'abun ala man kariyahu shi qur'ani mawuyaci ne kuma mai sanya wahala alaman na akwai mustasayib akwai ruwayar ta zo mustasayibun da kasara wato mustasayibun da kasara ne mai sanya wahala kuma shadidun mai sanya shidda mai tsanani ne kuma yana sa tsanani koko mustasabun kuma abin sawa tsanani ne amma gawa alaman kariyahu absa wanda yake shi don da ke kin nashi to to haka zai zo mai ko ta yaya mutum ya koyi Qur'ani ko haka zai zo mai zai zai mai wahala ya zai mai mai tsanani sabanin haka kuma shine inda masu usul suke cewa eh me ma suke cewa akwai dalilin dalilin dalilin khitab dalilin akwai ma'ana da suke cewa me suke fahu da khitab cikin usul suke cewa akwai magana aka yabe ta akwai kuma sabaninta an ce shi ga wanda ke kin shi yana mai wuya kenan eh wanda masu usul suke hudu yake son wani wajen kenan wanda ke son shi kuma shi sabana ka zai zo sai zo mai abin mai sauki shine Qur'ani ke cewa Allah ma Qur'ani ina hudu cikin alƙawari wanda kare sunan Qur'ana din zikira la yuqas wala kare sunan Qur'ani din zikir awal Qur'ani an yassare shi an yassare mai sauki ne amma ba wajen wanda ke kin shi ba wa huwa wa huwa al-hakamu shi kuma alƙwani kuma shi ne mai hukumci mai hukumci irin wanda zai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin duk abin da ke ya shawo kan mutum in ka zo cikin alƙwani sai ka samu waraka a ciki shi ne mai irin haka abu wurare da dama za ka samun ƙwani kawai duk wani rikici sai ga shi ke rarrabe rikicin wa amma na mu'minu amma shi wanda ke mumini ne fala tazalu rawatuhu bihi wannan ƙayatarwa ta alƙur'ani ba za ta gushe ya da shi ba tare da tsoro kuma wa haibatuhu iyahu ma'a tilawati da haibarsa kwarjininsa tare da shi gare shi shi muminin tare da karatun da yake mai wannan in yana haka tulihi injizaban tulihi injizaban ba za ta gushe ba ita da haibar da ƙayatarwa na ta yi da firgicin za a ƙara mishi iqbalan zai ƙara mai fuskanta zuwa alqur'ani zai ƙara nuhab alqur'ani mai musama kuma sabanin wa'ancan da su in ana yin su sai neman suke su gudu to su almu'mini zai ƙara mai mai kana karatu in kana karatun har ya kai kana kuka ya sa ma tsoron Allah tsoron Allah kamar da zamu karanta a cikin gaba ayyukan gaba zan su amma wannan zai sa ma wata nahama wata wani shauki da neman ka ƙara karatu kana ƙara neman kusanci da alƙur'ani kuma wa taktibuhu ashashatan limayli qalbihi ilayhi wa tasdiqihi bi za ta ƙara mai kuma wani farin ciki saboda karkatan zuciyar shi zuwa gare shi da gaskatawa shi da shi qala Allah ta'ala Allah mai suna cewa taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ثم تلد جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله yace juludul ladina yakhshawna rabbahum fata ma fata na waɗanda suke tsoron ubangijin su taqsha'iru minhu tana rawa tana rawa kamar kai ka ce abinda tana kama su karkar bakirkata haka saboda tsoron wa'idi wanda ya zo a ciki narko na azaba ana hudin abin da yake nazga wanda kursa na azaba a ciki suna shiga damuwa sosai har fata su ma take tana makirkitan summa dalilu juluhum wa quluhum ila zikrillah sannan kuma dalilin wayansu alqawla kuma da suke tattare da a cikin alqur'ani wanda mu'mini zai ga yayi raja'in ya same su wannan zai sanya kuma fatan mutum kuma ta kuma ta yi tabshi wa dalilu juluhum wa quluhum kai zukatan su kuma su kuma su yi tabshi zuwa ambatan Allah wa qala kuma Allah madaki sai yace law anzalna hadha alqur'ana ala jabal al-aya zuwa kashi ayi kenan la ra'aytahu khashian mutasaddian min khashyati Allah yace da mun sabkar law anzalna hadha alqur'ana wannan alqur'ani da mun sabkar da shi absa ala jabal absa wan dutse la ra'aytahu khashian da ka ganshi yana ma'abucin khushu'i shi khushu'i wani bi hadda nutsuwa nau'i ne na nutsuwa kamar yadda hadisin ne ta law khasha qalbu hadha la khashat jawarihu wani mai sallah yana wasa da gemin shi yana sallah yana kama gemin yana wasa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi to wannan da zuciyar shi ta samu khushu'i ita nutsuwa kenan la khashat jawarihu da gaban shi ma da sun samu nutsuwa a wannan anya ko zuciyar da gaske kana sallah kana kama kana wasa da gemin to irin wannan khushu'i kenan wani irin nutsuwa ce da an saukar da alqur'ani akan wannan akan dutse da ya samu wata nutsuwa kuma nutsuwan tana tare da firgita kuma da tsoro ran za su kwana alajin lalata khashiyan mutasaddian da ka ganshi yana mai tsatsagewa min khashiyatillah ko saboda dalilin tsoron Allah wannan da dutse aka saukar da wannan da haka zai wa yadullu ala anna hadha shay'un khussa bihi wannan yana nuni cewa wani abu ne wanda aka kebance alqur'ani da shi alqur'ani ne ke da wannan kawai annahu cewa shi ya tari man la yafahamu ma'aniyahu wa la ya'lamu tafsirahu wannan irin wannan tsoron Allah yana bujiro ma wanda ma bai san ma'anonin alqur'anin ba kuma bai san tafsirin alqur'anin ba kamar ruya kamar da aka rawaito annasaraniyin daga wani madin kinsa kenan da banasari annahu marra bi qari'in fa waqafa yabki ya huji ya shude ga wani mai karatun alqur'ani sai ya tsaya kawai aga yana ta kuka da yi da kukan shi ya share hawan shi faƙila da hutu aka ce masa mimma bakaita me dalilin me kai kukan wannan qala lishaja wan nazm saboda irin wani irin damuwa da bakin ciki da yake Qur'anin nan in aka karanta yake sanyawa zuciya wata damuwa ta daban da kuma kyawun tsarin shi kawai ni na ji haka ne ba da san ma me yake cewa amma da ya tsaya ya surara kawai sai gashi na tufuka wa hadhihi ar-rawatu kadai tarar jama'atan qabla al-islam ba'da man da kun zo littafin wannan yana kawo yana yana yana furuta jama'atu jama'atan wa yawa wa hadhihi rawatu wannan kayan da wannan firgicin kadai tarar jama'atan ta bujura mu ansu mutane jama'a ba mutum guda ba kenan qabla al-islam ba'da gabanin musulunci da bayansa ana nin gabanin musulunci kaka ce gabanin musulunci ba saboda kada alƙur'ani ba a gabanin musulunta su mutanen kenan da kuma bayan sun musulunta duka ta wani bai musulunta ma kamar yadda na ba na sanin aka wadi kuma ko ko wani zamu gani gaba ma da kuma bayan musulunta ma kuma irin wannan ta bijiro mutane fa minhum man aslama laha akwai wanda cikin su akwai wanda ya mika wuya ya musulunta da laha dalilin ita wannan firgitin li'awwali walatin ga karo na harko lokacin warko tana yana wannan abin yana samun shi kawai ga kawai lalle wannan abin musulunci ne kawai sai dai wannan abin gaskiya ne sai musulunta wa amana bi kuma ya bada gaskiya da shi wa minhum man kafara cikin su akwai wanda kuma duk ya ji haka ya kafarta ya kimi kauya fa hukiya fi sahihi an rawaito a cikin sahih akta sahih akali go sahih sahih sahih bukhari kenan amma naga mai sharhi milla ali al-qari yana cewa fi sahih bal fi sahihain ya cikin muslim muslim da kai ya rawaito wannan kisa an jubayr bin mut'im daga jubayr dan mut'im sahabin annabi na sallallahu alaihi wasallam an ce yana cikin turaka talakawa kenan ko wanda aka ce musu izabu an tutulaka wanda ba su musulunta ba sai bayan abul fatih wanda yana cikin ma mu'allafatu qulubihim da harko amma an musu wani annabi sai ke musu kyautan nan to yana da kuma halaye dai nagari kamar baban shi mutsayin bin adi shi baban shi yana cikin latiza wanda suka yana cikin wanda suka yi tsaye sai an warware wannan sahifatu zulu wannan takarda da aka yi ma banu hashim aka musu zalunci aka rubuta za a kaurace musu ba an aure su ba ba an aura da gare su ba ba an sai da musu ba ba an sai da gare su ba aka kaurace an kawarce musu kwata-kwata aka sa su koma cikin wannan yankin na tsakanin duwatsu na cewa shi ba bi talibu to wannan shi yana cikin wanda suka tsaye sai a sai an warware wannan kawai zalunci ba su yarda ita ba shi ba wannan shi kuma yana cikin wanda suka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya a wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Taif saboda haka ne aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da inda mutum yana da ran shi ya tambaye ni alhurma a saki wa'annan natna ya ce ma ya ambaci wannan kafiran natna wa'annan masu masu warin yace da da na amsa ne da na sake su yaji da aka yaji badar aka kamo wannan wannan mutum kafiri sabai kin nan wanda kamo kuma aka kashe mutum sabai to wannan baban shi ne baban Jubair ne bin Jubair mutum kala yace samitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-turi an ce lokacin da yazo yazo Madina ne dan can fidiyar da ya zo sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam na ji lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke karanta suratul tur kenan a sallar magriba falamma balaga hadhihi al-aya dai kai wannan aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna ila qawlihi al-musaytiru zuwa musaytiru am khuliqu am am am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna am khalaqu samawati wal ardi la yuqinun am innahu khaza'in rabbika am musaytirun dace dai ka wannan wurin ka da kalibi an yatira lil islam zuciyata ta kusanta ta yi tashi sai ka ce kamar tsuntsu zuwa musulunci zuwa islam zuwa musulunci saboda abin da ya ji ya kayatar da shi daga alkur'ani ya firgita shi ne akwai kayatarwa akwai firgitawa wanda kawai ka ji abin wannan ji qur'ani yake musu tahaddi yake musu yake a tambaye su am khuliqu min ghairi shay'in ko an halice su ne ko ba daga komai aka halice su haka nan kawai suka zo ba ba da komai aka halice su am humul khaliqun ko ko su ne ma suke halitta am am am khalaqna samawati wal arda am am khalaqu samawati ko am khuliqu min ghairi shay'in am khalaqu samawati wal arda ko ko su ne suke halitta samai da kasai an mun musai tsoro ne ko ko su suke komande su ne suke yanda sun garama a cikin sama da cikin kasa su ne suke in ba Allah ba wake shi ne ke komande wannan wannan kalmar ta tutun turawa shi kamar gidanka kai ke sa kake hanawa kake dora kake kake yanda garama wake wannan ba Allah ba ko su ne suke shi wannan abin daga shi wannan abin yanda ya faɗa mai zuciya ce kawai sai zuciya shi ta kusa ta tashi ta yi hira ina kalmar wuce ta adara ko ta yi hira wani hadin ya ramara ne yawwa ta yi tashi ta zuwa mutunci wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma wa zalika awwalu ma wa qaral islam fi qalbi yace wannan shine harkon abinda musulunci ya tabbata a cikin zuciyata da shikenan yana jin wannan shine harkon kawai daga nan lokacin yaji musulunci bai hawa musulunta ba amma kawai daga nan yaji kai wannan shine addini wa na utuba bin rabi'a haka daga an karbo daga utuba dan rabi'a wannan shi ya mutu kafiri ya yakin badar da shi da sheba utuba da sheba yan uwan yan uwan hindu ko zaujatu abi sufyan ita su shine ke cewa wannan shi utuba din yake cewa annahu annahu cewa shi kallama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana fi ma jaa bihi min khilaf qawlihi cikin abin da yazo da shi na daga sa abin da ya saba ma mutanen shi fatala alaihim ya zuna ma annabi sallam kamar fada za ta shi da yana so ya zargi annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo da abin da ya saba ma mutanen ka ka zo da wani abu sabo wanda ke ya saba da mutanen mutanen ka da ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi sallallahu alaihi wasallam batala alaihim hamim sai karanta musu wannan hamim kin wannan ila qawli sa'ikata misal sa'ikati adin wannan suratu fusilat kenan ko hamim kawai karanta mai hamim تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا سواء على الناس حد يزوع ده إلا سائقة مثل سائقة عاد وثمود da ya karanta mai wannan da ya ce sa'iƙatan misala sa'iƙata adin wa samud fa amsaka utbatu biyadihi sai utba ya biyadihi ala fi annabi sallallahu alaihi sai ya kama da hannunsa shi utba ya kama bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kama utuba ko haka ne ko? ha ba nan bane yawa jiyadi ya alashin nabi sallallahu wa na shada hurrahima an ya kufa kumbancin ya ɗaura hannunsa kan bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi mai gamniya ya mai gamniya gama shi da zumunci don zumuncin da ke tsakaninsu ya kame kai ya ida sa'ika na ana son sa'ika tsawa sai ya yi kokarin haka yana ma annabi sallallahu wa fi riwayata a cikin wata riwaya kuma fa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa utbatu muskin mulkin yadayhi khalfa zahri mutamidun alaiha sai annabi sallallahu alaihi yake karanta alqur'anin shi ko utuba yana mai saurare ya mai da hannuwansa baya ya dogara da hannayensa irin ka mai da hannunka baya kana dogaro ka ya hudu baki kenan yana ta saurare yana saurari yana saurari hatta ta ila sajidati har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wajen sajida fa sajida annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sajida ya sajida wa qama utbatu wala yadri bima yuraju kawai shi ko utbatu sai tashi bai san da me zai mai da ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana ba yanzu an ka duk ya ji wannan yaji kun ba to me zai cewa ya ji ba abin da zuciya sai tashi wa raja ila ali ya koma zuwa gidansa wa lam yakhruj ila qaumihi bai taba zuwa mutanansa hatta a tawa sai da mutane suka zo mai fata zara lahum sai kawo hamzari a gare su lahiya kai kwana kaza ba ka hita wa lahiya me samu ya kawo dai hamzari gare su wa kana yace wallahi laqad kallamani bi kalami wallahi ya muni ya muni magana da wata irin magana wallahi ma sami'tu ma sami'at uzunaya bi misli qat kunnuwa na ba taba jin irin wannan maganan ba da dai fama da raitu ma aqulu bin san mi zan ce masa waƙar hukiya an gairi wahidi kuma a hakika an haikato daga yi da mutum guda mimman rama mu'aradatahu wanda suka yi gurin su yi kamar mu'arada da shi musamman wani musamman mu'arada zan muna ta kamar opposition ne muna ta hamayya ko abin gato amma shi kamar ka kawo abin mai dama ka kawo ka kawo magana nima in yi irin ta yawa shine mu'arada yawa kama kama kama mubarada ce ta mai kama al'umma mubarada ce amma yanzu wannan cikin magana shi wata mubarada ga hito na hito yaki zami to wannan kuma hito na hito ne na hida magana ce maka kawo irin ka mu zo mu daidaita kenan ba kanuna ba wato bin hika ba to da aka zo yace akwai daga cikin irin wannan ba mutum guda mutum da dama wanda suka so su yi mu'arada da alqur'ani da suka so su yi annahu taratu raw'atun wata wani firgici ya bijiro musu wahaibatun da kurjini kafa biya an zalika ta dalilin wannan kurjinin da wannan firgicin ya sanya suka kame daga kokarin yin wannan hito na hitan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da koko su yi su yi da alqur'ani yace fa wukiya an haka yato annabin al-muqaffa akwai wanda ake cewa Abdullahi ibn al-muqaffa wanda shi ma babu kamar shi a zamanin shi abin da shi yi adabi da tsara magana da iya magana ya ma fasara wansu ya tarjama wansu littafai daga daga indiyanci ne zuwa larabci akwai wanda ya mishi shahara dai wani littafi da yake cewa kalila wa dimna littafi ne akwai cike da hikima cike da hikima kuma da da kwarewa a magana wanda suke mu ana sanawiya ana ana sa mutane su neme shi su karanta yana da yana da fa'ida sosai masu kudi ma dine neman kwarewa a larabci yana kyau karanta shi to wannan shi saboda ya kware a iya magana shi ibn muqaffa kenan talaba zalika ya neme ya yi haka wato shi ma ya kwatanta ya bar an ya bana iya yin kamar alqur'ani nan ba eh waramahu kuma ya nufe shi yayi gurin yin shi wa shari'a fihi har ma ya fara rutawa wani abun da yake kyau shi ma ganin tsarin magana ne wanda yake kamar da alkurani famar da bifadin ya qara'u wa qila ya ardu bil ima'aki sai ya huce wani yaro na karatu wa qila ya ardu bil ima'aki wa yasma wa qali kai da yaji wannan magana wa qila ya ardu bil ima'aki ya sai dan kwanaki ma tana cikin abin da muka aka kawo da misali inda ke akwai fasaha ta alkurani wa qila ya ardu bil ima'aki wa yasma'u ya kalai ya sama kalai wannan magana da ya ji ta faraja'a fa mahama ma'amila sai kuma kawai ya shahi abin da ya rubuta dan ta rubutun rubutun su da ma ba irin namu bane ba da abin da da tauda ne zaka je rubuta wasu ka buga ya bushe kawai kuma da abin da ya rubuta sai shahi kuma ban ta haka wa kala yace ashhadu anna hadha la yu'aradu na shaida cewa wannan ba a iya yin mu'aradar shi ba a iya kawo kamar shi wa ma huwa min kalamil bashar kuma ba daga zancen mutum bane ba abin da yake kenan wa kana min afsahi ahli waqti ya kasance kuma mafi fasahan mutanen zamanin sa wa kana yahya ibn hakim al-ghazali balig al-andalus shi ma ko wanda ake cewa yahya ibn hakim al-ghazali ya kasance shine mafi sanin balaga na andalus fi zamani a zamanin sa eh ya ba shi bane wannan kuma wani wani ne da yawanci shi abdullahi bin muqaffa yake san me wanda ya fasara mu wannan yahya ibn hakim al-ghazali sunan shi baligul andalus fi zamani shi wancan shi ibn muqaffa ba andalus ya zauna wa fahukiya annahu rama shay'an min hadha shi ma ya aka dan haka to cewa shi ma wannan yahya kin wannan yayi gurin yayi irin wani abu irin min hadha daga irin kama da haka fa nazara fi suratul ikhlas sai dibin cikin surori ma ce to barin fara da karama wanda ke gani kamar ba ta ba ta tsawo eh sai fara da suratul ikhlas yace zo zai yi kama da ita li yahzu ala misaliha dan yayi koyi da abin da yake kwatan kwatinta shi an yahzu bi hazwi kamar ka daidaita abu ya ara ta hazwi ne ali kamar daidai da takalmi kamar takalmin wani daidai daidai na wani to sai na so yayi daidai da irin kabakul wallahu yake so ya kawo wani abin da yake kama da wannan wa yansa wa yansuju bi za'amihi ala minwaniya yace kuma zai tsara magana ya saka magana wanda ta zo a rayawarsa bi za'ami a rayawarsa ala minwaniha afsa irin tsarinta kala sai yace fa'ataratni minhu khashyatun sai wani irin tsoro ya bijiro min wa riqqatun da kuma irin wani abin da ya sanya duka take duka ji duka duka mutum da ya sake ya samu riqa amma mutum rika ta sun kuyan shidda ne shidda mutum ya yi tsanani kana yi tsanani to sabanin shi shine rikka mutum da ya zauje shi dai ya saki yawa ya ji bai da wata bai da katabus fataratni minhu khashyatun wa riqatun hamalatni ala tawbati wal inaba yace wannan sai suka sanya ni kawai zuwa in tuba ga Allah in koma kuma zuwa ga Allah alhamdulillah na ga nan zamu dakata sai mu Allah ya kai mu sai mu yi alfaslu al'ashir shi ma al-baqa'u da'im zai bayani bisa kan wanzuwa da take ta har kullun ta alqur'ani mu'jizojin qur'ani wai abu ne ba ina a ce wai aya aya ake bi ana so annan mu'jiza ta alqur'ani to abu ne wanda bai kare ba to amma yake duwa wayan su abubuwa wayan kalle su wata huska wayan su duka dai ta taro misali diyawa wanda ke akwai cikin alqur'ani wanda ke mu'jiza ne ya ishe mu'jiza cikin shi akwai wanzu wannan wanda kowa ya sani duk mu'jizan da suka zo ko wani annabi ya zo da mu'jizar shi ya zo a zamani ne ko abin ya huce shi kenan watakila abin aka maido shi yanzu ba ma mu'jiza bane ba yanzu misali irin mu'jiza ta annabi Suleiman wanda yake tashi bisa kan iska ya hawa iska ta yi abin garshi ya shi na munan wurin ummatul da'awa ma dan an ce a rumma annabi sallallahu guda biyu akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba wanda suka amsa kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sune al'umma annabi sallallahu na ijaba masu amsawa akwai wanda su ma cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo amma su ba su amsa kiran ba kamar duk kafirai na kowane zamani tun daga aiko annabi sallallahu har yau ga suna yanzu mu su ma ne suke hawan wannan suke hawan iska albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ba annabi ba a ce shine zai kawo mu'jiza shi to amma irin wannan wasu zamanin su ya wuce kawo ya wuce a ce abun mamaki ne a yanzu ko abin da wani bai iyawa abubuwa da ake yi wanda da mu'jiza ne na likitanci yanzu abin an a zamanin annabi isa da annabi wanda ake yanzu gashi na Allah ya sa shi ga hannun har wannan wanda suke ma ba ma musulmi ba albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma shi na annabi sallallahu alaihi wasallam nashi ya wanzu alqur'ani gashi nan har yau har gobe da abin da ke mu'jiza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har yau mu'jiza ne to shine an abin da zamu ganin Allah ya kai mu sati mai zuwa alhamdulillah bi annabi sallallahu alaihi wasallam ina wani wani ajiyar kadiri da ya labi ba da rikai kan masu musulmi da su yi hanzu da ya labi amin sallallahu alaihi wasallam